السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يقاوم يوشاد يغدوة رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وسلم دبو دي لأريه دي أربعين دشدة كما شاء دي غوة أكو دبو بيو دا أشرين دبير وأن مجلسي نامو muke tadabburin alkur'ani mai girma kuma a cikin littafin babban malaminmu a shekul allama Muhammadu bin Salih al-Ushaimin alaihi rahmatullahi ta'ala wato fawa'idu taqwa min al-Qur'anil Karim Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu dan uwa ya kamata mu itibari mu lura da yadda kwanaki suke gudu yau gashi mun zo watan Ramadan rabi Allah ka mu yau rabi 15 ga wata kamar ba daɗe wani sai kamar ba abu kwana uku da fara azumin ba to abin lura ne mu muna ta jin daɗi yanzu wasu suna nan suna farin ciki cewa sallah ta zo to kaga kwanakinmu ne suke ta cinyewa suke ƙarewa al-imam al-hasan al-basri yana cewa yabna adam kullama zahaba yawmuka zahaba ba'duka duk lokaci ya kai ɗan adam duk lokacin da wani yinin ka ya ƙare ya tafi to wani sashin ka ne ya tafi sarkan an lissafa za ka shekara ɗari a duniya sai aka cire maka kwana ɗaya a rubuta sai lissafin ya canza a wajen karanta lissafin sai ya canza ko ba zai canza ba zai canza shine mai hikima yake cewa ya surrul mar'a ma zahabal layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba kullum ɗan adam yana farin ciki kwanakinsa suna tafiya suna ƙarewa saboda wani abu da yake hanga a gaba to ya sani tafiyar kwanakinsa tafiyarsa daidai yadda kwanakin mutum suke ƙarewa to shine yake ƙarewa kamar wani buhu ne ka aje shi kullum ake ɗiba wata rana kawai sai dai zuka gan shi kawai ya zama ba komai ya faɗi ƙasa wannan ita ce ƙa'ida so da haka mai hankali shine wanda yake kula da shuɗewar kwanaki da faɗuwar rana da ketowa alfijir da shiga dare sai ya amfani da wannan a wajen alkhairi kwanakin mutum in suna tafiya akan alkhairi da tuba da istighfari da gyara abin da ya gabata a baya mara kyau to wannan ba za a ce mutum ya asara ba ko sun tafi to ba asara ba ne amma mutumin da kullum kwanakinsa suke lalacewa suke karewa akan abubuwan da ba su da dalili babu alkhairi a ciki to wannan shine wanda ya taɓe fakhruddin razi Allah ya fi masa kurakuransa a cikin tafsirinsa ƙarƙashin suratul asri yake cewa wannan yana nuna mana bayan yayi tafsirin wal asri innal insana lafi khusr yace dan adam ko shekara nawa yayi a duniya to abinda ake lura da shi shine me ya aikata na alkhairi a wani lokaci ya aikata ko mun kankantar lokacin sau da kada mutum zai shekara dubu biyu sai ya zama kwanaki biyu kawai ya bi Allah to duk sauran waɗannan kwanakin ba su da alkhairi ba su da amfani a rayuwarsa mun sha ba da kissar wani ba falsafi irin masu yawon duniyan nan ya shiga wani gari a cikin yawon duniyan shi da yake domin tattara bayanai da ya shiga wani gari sai ya je makabartarsu sai ya ga an rubuta a cikin makabarta a jikin makabartar sai ya ga wani allo irin wanda ake sa na bida'an nan a ce wane ya mutu ran kaza ga watan kaza kabarin wane ne wannan sai ga an sa wannan kabarin wane ne dan wane ya yi rayuwarsa ga baki ɗaya ƙare ta a cikin minti biyu ha sai ya tafi wani allan kabarin gaba sai ga wani shi kuma an ce ya yi rayuwar shi ya ƙare ta kakaf a cikin awa ɗaya wani kuma aka ce kwana ɗaya wani aka ce sati ɗaya sai ya fito sai ya tambayi mutanen garin ya ce shi ya shiga makabartarsu ya ga wasu rubuce-rubuce a allunan kaburburansu da suke sawa bai gane abin da suke nufi ba a fahimtar da shi ya ce a to aiko kayi tambaya mai kyau mu nan garin abin da muke yi shine idan mutum zai mutu to yakan a cikin wasiyarsa yakan yi bayanin ran lokacin da ya aikata wani aikin alkhairi mu ko muna ɗaukar wannan alherin da ya yi babba to shine rayuwar shi saboda haka da za ka ci gaba da tafiya a cikin makabartan nan za ka ga an rubuta haza kabar fulanin asha wa lam ya ish ce da za ka shiga za ka je za ka ga wani kabarin a rubuta wannan kabarin wane ne ɗan wane shi ya rayu amma bai da rayuwa wato bai aikata wani abu na ta goma shi wanda za a ce san barka ba rayuwar shi baki ɗaya ƙare ta ne abubuwan ana wadarai to Allah ya taimake mu ya samu ci gajiyar waɗannan kwanaki da Allah subhanahu ta'ala ya ara mana wani Allah bai ma nufa a halice shi ba ko an halice shi amma kuma jiya jiya nan muka yi jana'iza wani jinjiri ina jin kwanakin shi a duniya bai fi yan kwanaki ne yayi shi ya zo shi kenan abin da Allah ya kaddara masa sai ya zo ya shaƙi numfashin wannan duniyar tamu kuma yana jin kila numfashin ma ba numfashin gaske shaka ba na incubator ne a asibiti ya ƙara sa numfashinsa di a can ya je sha bai shaƙi yin numfashin nan da muka shashaƙa da yawa ba to Allah ya sa mu ci gaba da shaƙa kuma numfashin ya ci gaba da mana amfani Allah ka mana zaman lafiya dukkan abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu na damuwa Allah madaukakin sarki ya yaye mana kada mu gaza wajen yin addu'o'i addu'o'in nan suna da tasiri wallahi duk wanda ya ce ba a samun sauki to bai faɗi gaskiya ba akwai sauki akwai rangwame daga ubangiji subhanahu wataala iyaka ita banna idan ta zo to sai fa abin da Allah ya yi so da mu ci gaba da tuba muna addu'a Allah madaukakin sarki zai yaye mana duka waɗannan abubuwan na bakin ciki da izinin Allah sai sun zama tarihi muna fatan mu da kanmu za mu rika zama muna fira muna cewa oh ka kamar ba ai kaza ba Allah ya sa mu ga haka to za mu tashi alfa'idatul khamisatu wat thalathu fa'ida ta 35 annaha min asbabir rahmati lallai taqwana ɗaya daga cikin sabubban da suke jawo wa bawa rahma a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya tausaya masa yi mu'amala da shi mu'amala ta tausayi mu'amala ta rangwame mu'amalar da za ta sa shi ya samu jin daɗi na har abada shine Allah subhanahu wata'ala ya ba bawansa aljanna Allah ya sa mu zama cikin masu taqwa kuma ya ba mu rahmarsa qala ta'ala Allah ta'ala yana cewa fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun fattabi'uhu ku bi wannan alqur'ana wattaku sannan ku tsara dokokin Allah ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun in kun yi haka Allah zai tausaya muku ya ba ku aljannarsa ya sa ku ku rayuwa mai kyau a duniya sannan ku yi rayuwa mai kyau a lahira malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin ighathatul lahfan fi masayid ash-shaytan yace abinda ake cewa rahama rahama ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya nufaci ingantuwarka da gyaruwarka ko da ranka baya su kuma ko da baka gane cewa wannan abin ana yi maka shi bane don a nuna maka cewa ka gyaru amfaninka ne shi ne ake cewa rahama shi ne abin da ake cewa rahama sai ya buga misali walillahi almasalul a'la yace rahmar uba ga ɗansa shine wata rana ya zaunar da shi ya masa fada ya sosa masa zuciya wata rana ya bugai wata rana kuma ana nan sai ka gansu kila suna tafawa ko yana sumbantar sa kaga ya kawo masa kaya ya ɗinka masa kayan sallah wannan duk rahama ce kaga wancan gefen ran yaron ba zai fahimta ba ai yace to haka Allah subhanahu wataala yake mu'amala da bayinsa a matsayin rahamarsa shi yasa sai a ce maka wata guda kwana 29 ko kwanaki 30 kayi da rana ka daina cin abinci ka daina sha duk ababen da aka halasta maka su sai aka ce kakkayi rahama Allah ce amma ran dan adam baya gane haka al-allama ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala da yazo sharhin wannan magana ta malam ibn al-qayyim sai yake buga misali sai yake cewa ai kamar likita ne da mara lafiya mara lafiya likita kullun kokarin sa shine ya ga ya zai yi ya ga mara lafiyan nan ya warke wani zubin in ciwo aka ji in ya ji sai ga an gwalje ciwa bayan an gwalje an wanke ana wankewa da wani ruwa mai zafi sannan kuma a zo a kawo wani magani mai zafi a sa sai ka ji mara lafiya yana zagin likita na ga wani mara lafiya yana a asibiti likita na wanke mai ciwo yana kai wai likitan nan ba ka da imani ne to sai gashi ba a dade ba bayan ya samu kanshi sai gashi yana wa likitan nan kyaututtuka yana kwance yana cewa idan aka tafi ko da yake ba zan faɗa ba ka a gane siffa yawa eh to kaga wannan ita ce rahama amma idan likitan nan zai tsaya kawai yana kallon ciwon sai yana cewa ka ai bai san wannan mara lafiyan ya kuka ko ya ji zafi ana nan da kanshi kuma wata rana shi zai zo ya yanke gaba ko ba shi ke yankewa ba su suke yankewa sannan ita kanta yankewar da ake yi wa gaba ita ma rahama ce domin da za a bar gabar da take da ciwon kuma ilimi ya tabbatar da cewa yankewar ita ce mafita sai a ki yankewa to shikenan za a rasa wannan mara lafiya domin ciwon me zai faru ya tasarra wa ya ta'adda ila sa'iril jasad fa yusabbiba mautal maridi sai zama ya mamaye duka jiki shi kenan daga nan kawai sai a rasa mamaci kai a rasa mara lafiya ya zama mamaci to wannan ita ce rahama rahama so da rahama ba ita bace a rika mu'amala da mutum eh shi yasa karantar da mutane da aka ce ayi da rahama kuma da Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kawai shikenan ya kyala mutane ya rika musu a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan shine shine wanda ya yaƙoƙa ɗai da kansa waɗanda ya halarta sai da ya halarci yaƙoƙa guda ashirin da takwas ya shirya manya-manyan yaƙoƙa wanda bai je ba guda talatin da shida shi kaɗai duk shi wannan aikin kuma kasan abin da dai ake a yaƙi kuma shi ne da aka ce bil mu'minina ra'ufur rahim aka ce fa bima rahmatin min Allah lin talahu kuma shi ne Allah madaukaki suke ce wa ghulub alaihim so daga wanda ya dauki bangaren Qur'ani daya ya bar ɗayan bangaren to ba zai fahimci abin da ake cewa rahma ba Allah da ya siffantu da rahma rahimun ne shi shine wanda kuma yake tanadar azaba ilamu anna Allah shadidul iqabi wa annahu ghafurur rahim sai da ya fara cewa shadidul iqabi ne shi mai tsananin azaba ne shi amma kuma a gefe guda shine rahma ne kuma mai gafartawa ne shi mai gafartawa ne kuma mai rahma ne to shine abin da rahama Allah ta'ala take hukuntawa kuma abin da ake koya mana kenan mu bautawa Allah da rahamarsa mu ma mu zama masu rahama inda ya kamata a tausasa tausasawa irin wannan ana ganin tausasawa ita ce za ta kawo gyara to a tausasa inda kuma ake ake ake ake ganin cewa sai an kausasa to kausasawar ita ce kuma tafi amfani ita ce za ta kawo gyara to a kausasa shi yasa mai tarbiyyar da ya dau bangare daya ya bar dayan bangaren to ba zai ci nasara ba mai tarbiyyar da kullun shi lagalaga kawai ayi abubuwa salala salala haka baya cin nasara haka wanda shi kuma kullun dan zafi ne shi to shi ma ba a cin nasara to su kuma mutane abinda ba sa so kenan yanzu idan ka tafi jami'o'inmu da makarantu manya-manya da wuya in ka ji ana yaban malami in mutumin kirki sai ka ji wasu ma sun bashi aljanna kawai sai ka ji ana cewa dan aljanna ne me aljannar da suka bashi saboda me suka bashi aljanna baya matsawa ɗalibai ai karatu in an zo ma zai iya cewa to in an zo jarabawa sai ya ce to ba fa komai kowa a ɗan da taimaki juna a taimaki juna wani bai san wani abu wani ya faɗa mishi to zai ka ji ɗalibai suna ɗan aljanna ne wallahi in bai wasa ba ɗan wuta ne shi domin amana yake ci kuma waɗannan da suka ba shi aljannan nan da kansu za su ƙwace ta saboda sun san sai nan gaba za su gane ya cuce su amma wanda zai matsa musu cewa a yi karatu a yi abin da ya cancanta kuma zai ba kowa hakkinsa to shi kenan sai ka ji ana tsine mai Allah shirye mai ganar da mu to dole sai sai mun fahimci wannan sannan za mu fahimci abin da ake nufi da rahma wannan ƙarshen aya ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun wannan alƙur'anin wani littafi ne na musamman da muka saukar da shi kuma mai albarka cikinsa alkhairi ne kuma alkhairinsa da ɗuwa yake yi yana tabbata wanda ya alaƙantu da shi kullum albarka yake yi mutumin da ya riƙe alƙur'ani wallahi ba zai asara ba ba zai taɓe ba rayuwar shi ba za ta lalace ba kullum zai riƙe ganin haske haske na bayyane da haske na ɓoye zuciyar shi za ta riƙa haskaka zuciyarsa za ta riƙa tsarkaka halayensa za su riƙa tsarkaka sannan kuma bayan haka ranar lahira alƙur'anin nan shi zai masa jagoranci ya kai shi gidan tsira gidan aljanna domin alƙur'ani zai yi ceto zai ceto kamar yadda manzon su ya ce inna alqur'ana was-siyama yashfa'ani yawm al-qiyama da alqur'ani da azumi za su ceto ran lahira wato ba za su bar waɗanda suka yi su da gaske suka zama abokanansu a duniya su shiga wuta ba za su zama musu lauyoyi a gaban Allah ranar lahira su ce ya Allah ya Allah wannan bawan naka muna tare da shi a duniya muna fatan ka ba mu dama mu kasance tare da shi a lahira to sai aljanna Allah zai bashi ceto zai bada ceto to so da ka wannan shine fa'idar takwa kenan zaka samu rahama Allah in ka bi dokokinsa tun a duniya kuma zaka samu mafita الفائدة السادسة والثلاثون فائدة تتلاتن دشدا أن لباس التقوى خير لباس للي تفاكن دمتن زي سانس وان ألا ذكيا يدوكو تنسى والنشيني مفي في تنتفاكي الله سبحانه وتعالى يا كسامن تفافي جدا أكو آية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا سيتي ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون kage yace ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu kad anzalna alaikum libasa haqiqa mun saukar muku da wani irin tufafi shine nau'in farko libasan yuwari sau'atiku tufafin da ke lullube ke rufe muku sau'atikum al'awrat bayan ya rufe muku al'auraku kuma sai ya sa shi ya zama sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum bayan fa'ida ta satrul aura shine malamai suke ci mishi maqamus satr a cikin libasi a cikin tufafi to wannan shine maqamus satr mataki na rufa asiri na rufa al'aura mutum ya sa tufafin da ba za a ga al'aurarsa ba wannan daraja ce da Allah ya wa dan adam bai wa akuya ba bai wa tinkiya ba bai wa kare ba bai yi wa giwa ba duk girmanta bai yi wa zaki ba waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake son su ɗan samu wata ‘yar daraja ‘yar kaɗan sai ya cika su da gashi sai ya cika su da gashi a cikin dabbobi kaga ita giwa kwata-kwata ba gashi ma kawai kamar nama jikinta yake wata irin fata kawai jikinta duk fata ne kuma Allah bai azurta ta da ta sa tufafi ba saboda ita ba mukallafa bace kuma ba ta da hankali irin hankali wanda yake iktisabi ba ta da shi tana dai gane hankali cewa wannan ciyawa ce wannan nama ne sai ta ki cin nama ta ɗau ciyawa saboda ita ciyawa Allah ya halicce ta ta ci to amma zaki sai aka ba shi gashi da yawa sai ya fita kwarjini duk da ta fi shi girma sai aka lullube shi da gashi domin ne domin a ɗan ba shi daraja ‘yar kaɗan daga cikin babbar daraja da Allah ta'ala ya ba mu mu ‘yan adam to shi yasa nan Allah maɗaukakin sarki yake a cikin maƙamu limtinan na libasi na tufafi matsaya ta tuna mana ni'imomin da Allah ya mana to shine sai yake cewa ya ku ‘yan adam hakika mun saukar muku da wani irin tufa mun saukar mun saukar da ruwa aka shuka aka shuka aka shuka audiga ko aka shuka roba wanda da su ne aka ko kuma muka saukar da ruwa dabbobi suka ci aka fitar da sufi a jikinsu duk nau'ukan tufafi ne da ake amfani da su yuwari sau'atikum wannan tufafin yana rufe muku al'aurarku yuwari ay yasturu sau'atikum ay auratikum yana rufe muku al'aurarku ku sa tufafi daraja mafi girma daga cikin manya-manyan darajojin da Allah ya wa ɗan adam shine sa masa tufafi da yayi shi yasa alama ce ta Allah ya ki ɗan adam ka ganshi yana bayyana tsaraicinsa alama ce ta Allah yana fushi da mutum kawai ya zama yana bayyana tsaraicinsa duk inda kaga tsaraici ya bayyana to an shiga cikin al'ummatul maghdubu alaiha Allah yana fushi da wannan al'ummar wallahi babanmu annabi adam alayhi salam da Allah madaukakin sarki ya wushi da shi ne ya masa shi kai sai aka cire masa tufafi da shi da matarsa nan ya gane cewa bai da daraja a wannan lokacin fatafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna kuma shedan burin sa shine yaga dan adam bai da tufafi yanzu wa anhuma libasahuma li yuriyahuma sawatihima shine burin sa kullun so yake cire mana tufafi ya gan mu tsirara a riƙa yawo tsirara to shi yasa zaka ga duk al'ummar da Allah ya tsine mata albarka to abinda ba ta damuwa da shi shine sitiri sitira shike sitira kawai mata su su shigar da suka ga dama shike maza su ma su shigar da suka ga dama ba kunya ba tsoron Allah ba kunya ba tsoron Allah to wannan shine to shine a can kuma sai ce ne akwai sirabi da taqikumul harra daga cikin kayayyakin da kuke sawa akwai wandina waɗanda taqikumul harra waɗanda kuke sa su domin zafi su ne kaya masu taushi kaya farare kayan da ba su da kauri sirabi da taqikumul harra kenan ba a faɗi alƙarra ba sanyi saboda me saboda makamin zai dauke shi in akwai tufafi wanda yake taqikumul harra to akwai taqikumul qarra kuma shine kuma aka sani dama wannan shine abinda malaman mu na usulul fiqh a cikin mafhumul muwafaqa suke cewa al maskutu anhu aula min al mantuqi bihi abinda ba a ambatan ba to ya fi girma fiye da abin da aka ambata da kayan sanyi da kayan zafi wa aka fi bukata kayan sanyi aka fi bukata amma sai aka faɗi alhar taqikumul harra ba a ce wa taqikumul qarra ko albarda ba sai aka ce wa sarabi la taqikum ba'sakum sannan kuma akwai kayan yaki sune sulake da ake sawa in ana yaki in an harbi mutum bulletproof ba za su abin nan makami ba zai taba mutum ba duk wannan yana cin wari sawatikum ne tufafi na farko kenan sai Allah madaukakin sarki yace warishan wannan shi kuma shine maqamu zina maqamu zina kenan mataki na ado kayan da mutum zai sa yuwari sawatahu wanda zai rufe masa al'aurarsa wannan kowa zai iya to sai na bi sai ce warishan akwai tufafi kuma na ado wa tsauran taktafilinar riyashi wani zubin kana sa kaya waɗanda suke masu taushi masu taushi kuma na ado to kaga ado kenan shine ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu kayan ado Allah madaukakin sarki ya yadda a sa ai ado dan adam ya ado waɗanda suka fi cancanta da ado su ne mata awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin mata su ne waɗanda aka rayar da su aka rene su aka tayar da su akan azina akan ado suke amma idan aka zo tattaunawa ba sa iya juriya sai su fara kuka eh amma akwai ado sun iya ado to namiji ma an halasta masa ya ado amma bi hududi zina da ado wanda yake shari'a ta iyakance akwai libasun rajul akwai ahkamu libasin rajul hukunce-hukuncen tufafin namiji akwai wani cikin malamai ɗan ƙasar saudi arabia da ya bincikensa akan wannan a phd-sa sai da ya rubuta mujalladi biyu ahkamu libasin rajul hayyan wa maitan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da kaya tufafi na namiji a lokacin da yake raye da lokacin da ya rasu a raye ko a mace to akwai ka'idoji masu yawa ba a son ka sa libasu shuhura libasu shuhura kayan da za a ce kai kadai kake da su a gari da ka zo za a ta nuna ka libasu shuhura ke ko su zama masu kyau ko kuma su zama munana libasu shuhura a kyau ka fi kowa ba wanda kawai zai iya sa kayanka yin waɗanda ake cewa wai suna zuwa kamfani su ce a musu yadi ka a sake wa kowa sun sai lasisin ka a wa kowa sai su wai haka ake faɗi wannan libasu shuhura ne libasu shuhura mutum ya zo ya sa kaya irin yadda yadda matasa suke ɗin na hauka sai mutum ya zo ya samu wando kawai sai ya huhuda shi wai dan adam waye ya zo kawai kaga kaga mutum ya sa wando kamar keji irin kejin kanarin nan duk huji huji ko mutum ya zo ya sa wando wandon shi kenan sai ya je kawai sai a yanke mishi kafa daya suna wannan haukar ko mutum ya je kawai haka nan ana zafi kawai zai ga mutum ya dauko hular sanyi ya sa kullum kanshi kum kum kum duk wallahi ne ba su shuhura ne kuma manzon sun ya ce Allah baya kallon mutumin da yake sa ne ba su shuhura duk ne ba su shuhura ne aka hana namiji ya sa tufafin mata aka hana mace ta sa tufafin namiji duk abin da kayan mata ne in an gani za a ce kai wani ya zaka ka sa kayan mata to haramun ne namiji ya sa haka duk kayan da mace namiji ke sawa in aka ga mace ta sa za a ce ya zaki ki sa kayan maza bai halasta mace ta sa ba shi yasa hatta abin da suka yi musharaka Allah sai da ya wali telolin mu ilhama suka bambanta daidai da aljihu wannan akwai bambanci tsakanin aljihun kirji na namiji da na mace in riga ta namiji ce to ga yadda take aljihun ta yake a hagu ake sa masa su kuma a dama ake sa musu aljihunsu kwala da ake yi kwalan namiji zaka ganta ana bude ta ta hagu ne kwalan mace kuma ta dama nan ake bude ta yanzu mu da ake makala mana waɗannan layin ɗaukar karatun duk zaka ga wani zubin sai ka yi tunanin wani kaya zaka sa saboda ya dace da setin inda abin yake tunda su kawai yowa suke wani zubin ba su ba su san ya tufa mu makila da yake bane ko kuma dai mai ohudu suka sani to kaga duk wannan yana nan to wannan dai yana cikin yana cikin yana cikin ka'idoji na tufafi da aka sa an yadda namiji an yadda mutum ya ado amma kada namiji ya adan mata kawai sai a ga namiji ya zo ya sa dan kunne ko a ga namiji ya zo ya sa awarwaro hatta wannan musibar da yara suke fama da ita kaga yaro da wani abu irin na kanakawa da suke sawa baki din nan su suka fi sa shi yasa na ambace su su yi hakuri kuma sun san yadda nake arba da su duk wanda na gani sai na kwaci in ina da iko duk ba me amfanin shi agogo ka sa agogo in dole sai ka sa wani abu a hannunka amma ba za ka sa awarwara ba to duk kun ga waɗannan su ne suna ciki suna ciki sa tufafi da ado shari'ar musulunci ta yadda amma da ƙa'idojinta a cikin abin da ake ruwaitowa sayyidina ali radiyallahu anhu yana da wasu baitota yake cewa ajid siyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha ta'izzu wa takrumu ke cewa ka kyautata tufafinka idza iktasaita in har zaka sa tufafi fa innaha zainur rijali domin tufafi na zama adam maza in kai namiji ne na gaske to tufafi na ƙara ma daraja biha ta'izzu wa takrumu da tufafi mutum yana buwaya ya ɗaukaka sannan kuma ya samu karamci a wajen mutane wasu abin da suke girmamawa shine tufafi shi yasa malamai suka ce kamar ashad bakar rahmatullahi alaihi a cikin hilyatu talibul ilmi yake cewa wala Allah idan malami ya kyautata tufafinsa daidai gwangwado wannan zai iya jawo wasu su kusance shi su fahimci abin da yake karantarwa sai ya zama kila ta sanadiyar wannan tufafin su shiryu asali tufafin sai ya jawo su ba su ganshi kaca kaca ba sun ganshi da tsafta daidai gwargwado shi kenan wannan ya ja zuciyarsu suka karkata zuwa gare shi kuma ta sanadiyar karkatar sai ya shiryar da su ya dora su akan daidai su zama shiryayyu sabanin wanda kuma zai zo kaca-kaca gaja-gaja shi kuma ya kori mutane mutane su daina saurararsa su daina kula shi ya zama ba za a saurare shi ba ko ya faɗa ba za a ji ba kaga wannan shi kuma ya kora bayan Allah daga me daga shari'a Allah a daidai wannan lokacin kuma dole a yi tahziri malamai kas su zama ƴan kwalisa ran nan wani yake ban labari ya ce ya hana matan shi kallon talabijin ya ce da sun zo sun zauna kawai sai mata shi ta rika cewa kai malama na sai ta ce ina malamin nan ta faɗi sunan shi ta ce ka ya iya kwalliya aha matakka an samu damuwa wasu su kai ma suna cewa ai malama na na burge su mace a gaban mijinta tana cewa wani yana burge ta kai kuma kana ji kai shiru ka zama da yusi waɗannan kalmomi ne da bai kamata a riƙa jinsu ba to ba daidai ba ne malamai su koma kawai ado suke suke suke suke suke wani abu da da da ba laifi in ba da labari wallahi wasu sukan kira mu a waya ko mutum ya maka text ya ce don Allah ka bashi lambar wane me za ka mishi wai yana son ne ya mishi magana da Allah ina yake kai ɗinkin shi kaga ba daidai ba ne wannan duk karatun da yake yi kai baka gani ba sai abin da yake sawa na tufafi ba daidai ba ne wannan to ba laifi mutum ya sa tufafi musamman malamai a cikin tarbiyyar da mala abaka gumi rahmatullahi alaihi yawa malaman najeriya ita ce akwai karanta sa tufafi da nutsu a cikin kwalliya da kwalisa mala ya karantar da mutane da zuciyarsa da kyawawan ɗabi'unsa ba da tufafi ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi zukata ya mallaki zukatan mutane kai dai ba za ka kalle shi ka ce mai ƙazami ba domin ba ka taɓa ganin rigar shi da datti ba kuma ba za ka taɓa ganin rigar shi ta yi squeezing ta ta mutsitsike ba kullum za a zo da ita gogaggiya amma dai ba za ka ce ga irin ai tufafi har a riƙe ƙirgawa ba a ce ai ya kora mutane ba ko a ce ai baya maimaita kaya ko dan muna jin waɗannan labaran fa ba ba ma jin su ba to kaga wannan shine haka masu harkar media din nan islamic media su kansu su taimaka wa malamai a wajen ziga su wajen kwalliya ni dai Allah ya sani ne akan kaina in aka zo za a dau shiri babban abin da yafi damuna shine zai a ce za a yi shiri mai kaza mai guda kaza lokaci kaza za a dauka a ce sai an canza kaya rigimar da duk muke da masu dauke dauken nan kenan masu daukar abu ni ba in an ce sai an canza kayan nan ni fa kuna wahalshe me ba za a yi ba ka sako tufafin ka ai ba kaza kaza ne bane kai ka sa kayan ka a dauka mana wai ba za su ga mutane ba za su gane akwai bambanci tsakanin wannan ya ce wadanda yanin da ƙiƙai ne su to ba laifi ado al'imam sayyidina ali radiyallahu anhu yace wa da'i tawadu fi thiyabi takhashu'an fallahu ya'lamu ma tajinnu wa taktum yace ka daina tawadu a tufafi kakkace a tawadu a tufafin ka za a gane kai kana da tawadu Allah subhanahu ta'ala yana sane da abin da kake boyewa duk abin da ka boye Allah ya sani faratatu saubika la yaziduka zulfatan inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrimu dan ka sa raga ka sa tsummo kara kuma kai mutum ne wanda yake mai laifi a wajen Allah to wallahi wannan raggar da tsummar ba za su kara maka komai ba a wajen Allah ba za su kara maka kusanci a wajen Allah ba wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da an takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrum sannan kan tufafinka da haskensu ba za su rage maka wani matsayi a wajen Allah ba kuma ba za su cutar da kai ba in dai ka zama kana jin tsoron Allah kuma ka yi kaffa kaffa ka nisanci abin da yake haramu shi kenan shi yasa daga cikin malaman da suke da yawan tufafi a tarihin musulunci akwai sayyidina al-Imam Malik rahmatullahi alayhi al-Imam Malik al-Imam Az-Zahabi a tarjamarsa kafin sama al'imam alƙadi iyaf ya siffanta cewa sai da al'imamu malik rahmatullahi alai yana cin malamai da suke da yawan tufafi in bambanta ba al'imamu zahabi a cin siyarwa alamin nubala ya ce al'imamu malik rahmatullahi alai setin takalma kawai yana da ya kai ɗari biyar setin takalma yana cewa ma malaman zamaninsa ku zo ku arkaya in za ku fada domin ku kuke zuwa fada haka yake cewa in za ku tafi fada ka a walakanta ku ka a walakanta ilimi ku zo ku artifafi kusa al-imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi yana cewa ga ɗalibai da malamai na ilimi yana cewa yana cewa wasiwu akmamaku eh azzimu ama'imakum wa wasi'u akmamakum ku yi manyan rawunna ku yi manyan rawunna Allahu alam ina jin ad-dawlatul usmaniyya ta turkiya mazhabin hanafiya suke kai kila wannan ya jawo kake ganin rawanin su din nan haka rawanin yan ad-dawlatul usmaniyya ina gani ya kai haka gaskiya zaka samu sarkin siyasa rawani ya kai girman haka ya kai haka gaskiya shine daga baya ai na jami'o'in su kamar na azhar azhar ba suna da suna da imma da tarbush hula da irin rawanin nan da ake zizara irin na alƙalai irin irin rawanin shehunan mai shehunan Borno sarakunan Borno to suna su zaka gan shi wani abu haka kamar kwando ko ba ku lura da shi ba an wani zizara shi an zizara to duk abin ne na ad-dawlatul usmaniyyah turkiyya kun san rawani shi kanshi yana da tarihi da kaga waɗannan za ka iya tantance cewa na ƙasa kaza ne to libas tufafi na da wannan so daga in ka sa kaya masu kyau to ka tabbatar da cewa na halal ne kar ka sa tufafin da ta haram ka sa su wa malbasuhu haramun kaga ga hadisi na tufafinsa na haram ne daga cikin ƙa'idu daga cikin abin da zai jawo maka fa annabi sajabula ta ya za a amsa mutum addu'arsa babu taqwa sannan na biyu kakkasa don girman kai kakkasa don isa sannan ɗaliban ilimi ko kuma irin masu san malamai ku ji tsoron Allah ku so ɗabi'un malamai ba kwalliyarsu ba kada kwalliyar malami kawai ta zama ita ce burgewarka ka ga mutum wai saboda tsabagen rashin kunya wai sai sa malami a status wai ya ce wanka ya buje ba ka da kunya wallahi ba ka girmama malamin nan ba baka jin magana Allah ya shirye ka malamin ne zaka zo kana ci mishi wanka ya bi jiki sai ka ce wani abokinka Allah zaka ta ganin abubuwan takeici da rashin tarbiyya a cikin al'ummar mu kuma yara wasu suna iddia'in wasu ɗaliban ilimi ne yau ta kai ma idan ka ji yaro yana cewa shi so yake zama kaman wani ya faɗi sunan wani babban malami ko kuma wanda ya samu kawai shi abin da yake kwalle shi ce ta burge shi da zai je ya ji wahalar da malamin nan ya sha kila ya ci kanzo kila ya ci tafasa danya kila ya ci zogale danye amma shi kawai yanzu so yake kawai bagas kawai ga ya zama kwana biyu kawai zai a ce ya zama shakwa ne ko ya zama profesa wani ko ya zama dokta wani ba daidai ba ne wannan don Allah shi yasa ina son malamai su ba da tarihin malamai da irin wahalhalun da suka sha a rayuwa saboda 'yan baya su ji su gane irin wahalar da malaman suka sha ba kuma yin firar da 'yan jarida wasu suke yi wasu suna tambaye mutum wani wani abinci kafi ci kafi so na gwanka da abincin da mutum yake ci ka yi bayani akan abin da zai yi tarbiyyar mutane abin da zai zama kuduwa ne abin koyi a cikin rayuwar mutane dan an gano mai kafi ci to sai an ne ko kuma a zo ana tambaye mutum ka yi kwallo na ruwanka me fa'idar da za a samu in ka bayi bayanin cewa ka yi wasa waye bai yi wasa ba ba wanda bai yi wasa ba amma me fa'ida sai ka bada labari wace tarbiyyar za a koya a ciki Allah shirya to wannan shine to karshe sai Allah ya dauko mana makami mafi girma a cikin tufafi sai ya ce walibasu taqwa ku duba ku duba siyakin aya wanda aka ce kad anzalna alaikum libasan sai aka sa shi a matsayin maf'ulun bihi mun saukar muku tufafin takwa ko sai aka zo sai aka yi sai aka sai aka yi isti'nafi wannan wawun din lil isti'nafi ce walibasu taqwa shi ko tufafi na tsoron Allah da kiyaye dokokinsa ba saukar da shi aka yi ba shi daban yake zalika khairun wannan shi yafi alheri shi yafi alheri saboda haka idan ka sa kaya masu kyau amma baka jin tsoron Allah karfa jikinka tsaf da zaka sa riga dubu a jikinka amma kai baka jin tsoron Allah tsirara kake shine mai hikima ya kallo wannan yake cewa idal mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa sai ce tajarrada uriyanan wa in kana asiya wa in kana kasiya idal mar'u idan mutum lam yalbas bai sanya libasan min at-tuqa tufafin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa ba ko tufafi nawa ya sa to tajarrada uriyanan za a ganin shi tsirara ne wa in kana kasiya koda ya sa tufafi mai yawa ya sa tufafi yi kwalliya ba abin da zai masa wali ba su takwa zalika khair tufafin tsoron Allah shi yafi alkhair sau da ka wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi tufafi mai kyau ya sa to ya zama na tsoron Allah ne idan ya sa kuma Allah bai azurta mutum ba kayan shi suka kasance ba wadata a ciki ya sa daidai gwagwadon wanda Allah ya bashi wali ba su takwa zalika khair shi ya sa ranar idi rana ce ta kwalliya rana ce ta cin gayu rana ce ta ado amma sai manzo Allah sama ya hudu ba ya ce mata su fita idi ranar idi sai wata ta miƙe ta ce ihdana la tajidu jilbaban talbasuhu ce ɗayan mu ba ɗayan mu ba ta da tufafin da za ta sa ba ta da hijab sai man same ce litul bisha uktuha min jilbabiha saka ce wata ta ara mata amma babban abin da ake so yashhadna alkhaira wa yad'una bi da'wati almuslimina yajidna barakata dhalika alyawm su je su halarci alhairi sallar da za a yi da hudubar da liman zai yi da wa'azin da liman zai yi sannan kuma su samu albarka ta wannan ranar ta wannan yinin sannan kuma idan musulmai suna addu'a su ma su ce amin su samu albarka addu'a to kaga wannan shine sau daga tufafi wanda ya fi gabaki ɗaya makami na ƙarshe mafi girma shine tufafin takawa in Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum shi to ya ji daɗi ya ji daɗi Allah ka ba mu الفائدة السابعة والثلاثون فائدة تتلاتين دبقي أنها من أسباب انتفاء الخوف والحزن تقوانا تكن أبن دكي جاو ومتن يزما أنكوري مستصورو والحزن دداموا إن أنشي الخوف شيني شيني me kake tsammanin zaka je ka tarar a gaba shine alkhawf alhuzn me kake damuwar barinsa a baya Allah ta'ala ya ce faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun faman ittaqa duk wanda ya tsara dokokin Allah ya ji tsoron sa fala khawfun wa aslaha kuma ya gyara ababan da suka lalace fala khawfun alaihim to ire-iren waɗannan ba su da tsoro ba sa jin tsoron abin da za su je su tara a wajen Allah wala hum yahzanun sannan ba sa shiga damuwa a game da abin da suka bari a baya ƙarishi ne na aya ya bani adama imma ya'tiyannakum usulun minkum yaqussuna alaykum ayati sai ce ne faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk muna cin suratul arafi ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu imma ya'tiyannakum rusulun minkum duk lokacin da manzanni suka zo daga gare ku yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina to faman ittaqa duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi waɗannan ayoyin da an manzanni suke karantawa wa aslaha kuma ya gyara halinsa hmm wama shay'un alazza min as-salahi babu abin da ya kai ka zama mutumin kirki daɗi wallahi wani zubin in kai kirki kai kanka sai ka ji kana burge kanka ko ba ka ji in kai kirki kai kirki kawai zai ka ji kai kanka ka kama burge kanka to balle kuma wanda ya ga kirkin naka kirkin nashi ya taba ka kamar yadda idan mutum ya zama mutumin banza da kanshi zai rika jin haushin kanshi bacin ko mutane yadda suke jin haushin shi saboda da islahi ba karamin abu bane إصلاح أمرك بالأخلاق مرتبة فقوم النفس بالأخلاق تستقم خجارة كان كدكاوى وانقبئو مرتبة وانا وانا متاكيني ببأ وجن الله فقوم النفس بالأخلاق تستقم قميك أدرنك كان كدكاوى وانقبئو ولا رنك زينيكي بزيلا قشيبا to shine Allah madaukakin sarki sai ya ce fala khawfun alaihim ba su da ba su da tsoron me za su je su taras a lahira ba su da tsoro walahum yahzanun sannan ba su da damuwa akan abin da suka bari sun san ba su babbaye da kura ba eh ba su babbaye da kura ba sannan gaba inda za su tafi ba za su je su tarar da kura ba domin ta kurar ta yanzu din ma akwai ta gaba eh mutane sun kirkiro ta sai a ce akwai kura ko ko ba haka bane akwai kura fil mustaqbal kenan amma can karin maganan da me ake cewa ya bar baya da kura to yanzu gaban ma tana da kura to shine fala khawfun alaihim wala hum yahzanun bai bar baya da kura ba sannan ba zai je gaba ya fuskanci kura ba yawa gabaki daya hanyar sa sak take lafiyayya to Allah ya mana haka Allah ya bamu takwa Allah ya bamu islahi Allah su shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya muna dai ta ƙara ƙarfafawa a yi ta addu'a mai ta ƙara addu'a wallahi Allah yana karɓan addu'an mu mun tabbatar da haka kuma mu riƙa gode mai ƙwarai Allah ya ƙara mana albarka Allah ya ƙara malin lafiya da imani da takawa mu ma ya ƙara mana gabaki ɗaya amin malam a farkon azumi an yi tambaya game da ciyarwar mata masu ciki da masu shayarwa ka ce ba za su ciyar ba za su rama ne bisa hujjojin magabata har da hadisi to menene hukuncin wacce ita kusan kowace rana a shekara ko dai tana da ciki ko tana shayarwa misali wacce ta haihu ta fara shayarwa kafin ta gama shayarwar ta ɗauki wani cikin haka za ta ci gaba sai ya zama na kusan babu ranar da za ta rama azumin in ta sha to ai abu na farko da ake bukata shine ta yi ƙoƙari ta yi azumi shine abin da ake ta karantarwa ka kumai da ciki da goyo su zama sanadiyar da kawai za ku yin azumi shari'a ce magana kan wannan amma bai kamata ba kamar yadda aka mai da abun wasa ake cewa wai wai wai ko kujewa kai aka mai da shi comedy kai wannan addini namu yana shan wahala wallahi wai ko kujewa kai wai zaka iya aje azumi to shine irin wannan kawai da mace ta ji tana da ciki ko tana shagwa sai ta ce ba za ta yi ba ai in mai tambayar ya fahimta ko ta fahimci amsar da muka bada ai ana sukar cewa kawai mutum mace da ta ji kawai ta ɗau ciki sai ta ce ba za ta iya azumi ba a'a ta ji tsoron Allah ta tabbatar da cewa gazawarta ta gaske ce ta gaza yin azumin ne ba yadda ta iya kamar yadda mai ulsa yanzu da yawan mana duk muna da ulsa ina da ulsa tsakani da Allah ta yi shekaru kuma ina shan magani amma ba na faɗa wa wani ba zai sani ba ina jin so biyu na taɓa shan azumi kuma shan ƙila bai wuce in sha so biyu rana biyu ko uku ba a rayuwata ina iya tunowa ulsa ta hana na azumi tun lokacin shekaru ina jin kila bai wuce so biyu ba kuma in so biyun nan bai wuce ina jin ko ɗaya kwana ɗaya ne ko ɗaya kwana biyu ba zan iya tunowa ba amma dai ta faru da ni tabbas amma ina azumi na alhamdulillah ina azumi na to kaga idan mutum ya biye kuma ba mutum fa bai jin ta taso masa bane kila cikin cikin Ramadan din wani zubin da rana haka nan kawai zai kaji tana neman taimaka barazana ko gab da shan ruwa wani zubin duk masu ulsa sun sani yanzu ulsa ta zama ruwan dare da wanda ya je likita ya tabbatar ulsa ce da wanda bai tabbatar ba duk dai ana jin alamominta domin sai a lissafa maka alamominta sun kai hamsin kana jin kaza kana jin kaza kana jin kaza sai ka ji duk kana ji ko kana jin rabi shi kenan sai mutum ya ce to ai ita ce kawai ce ka shiga kai ma to abin da ake cewa mata shine su ji tsoron Allah kar su ɗauki wannan abin ya zama musu wata kariya da za su rika sakaci da azumi ibadar Allah ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar mutum ya yi wa kansa ka sassaɓa ya ce shi ya sallama kansa ba zai yi ba da ƙarfin shi da komai so daga kada a yi wata za ka same ta ba ta yi azumin ba kuma ba za ta iya cin abinci ba to me haka to wannan shine abin da ake nufi su yi kokarin yin azumin su yi kokarin yin azumin shine asali idan kuma har suka sha to su sani ramawa za su yi ba cewa za su yi ba amma an samu wasu malamai sun ba da fatawa kan irin wannan kes din wannan kes din na wannan matar na wannan matar da aka buga misali da ita ita ba ta da lokacin da ba ta cikin biyun nan kuma a tabbatar da cewa wahala take yi in tana da ciki za ta galabaita in ta yi azumi za ta kusan mutuwa ko likita ne ba ta fatawa cewa kar ta yi azumin likita kuma yana da sharuɗa ba kowane likita yake ba da fatawa a ɗauka ba likitan da zai ba da fatawa cewa kar a yi azumi sharaɗin farko in son samu ne ya zama musulmi musuluncinsa na da tasiri saboda yanzu fatawar addini fatawar da zai bada tana da alaka da addini saboda kai zama musulmi ya san girman azumi ba kawai kafiri bane kila ma mashayin giya nabi ya zama kwararre in son samu ne alal akalli ya zama consultant ba resident ba in kuma an samu gangariyar farfesa to shi ake son ya bada fatawa anan ya ce wance cikin nan naki na da hadari in kika yi azumi saboda ki aje azumi kake azumi saboda kina da ciki in an samu wannan ya bada fatawa to shikenan za a karbi fatawarsa kuma a ce wannan matar mai ciki yanzu ta cancanta ba za ta yi azumi ba to sai ta zama ba ta da lokacin rama azumin bayan ta gama haihuwa ta haihu sai ta zo shayarwa dama ta galabaita a cikin amai kullum ko ta cin amai to yanzu kuma ta haihu ga ɗanta yana da yawan shan nono kuma ga azumi ya zo sai likitan yara sai ya ce tamowa za ta kama wannan yaran ciwon yunwa kenan tamowa ciwon yunwa zai kama wannan yaran saboda haka ki aji azumi irin likitan da ke da waɗancan sufofin ba likita ɗan tamore ba ba likita kawai ɗan wanda bai damu da addinin Allah ba shi kin ga abin da kike sha sannan kuma na biyu a tabbatar da cewa yaron ba za ta samu wanda za ta bada ya ta shayar mata da wacce za ta shayar mata da ishi ba ko akwai amma mijinta ba zai yi ɗaukan nauyi ba ko kuma ba za a iya sai masa madarar gwangwani ba a haɗa masa da shi ko a haɗa masa da tambaran abincin yara duk ba za a iya wannan ba sai likitan ne ba da fatawa cewa ta aji azumi to sai ta aji to ya za ta yi ita to ita ce aka samu su malamai suka ce babu laifi za ta ciyar domin ka tara mata azumi na shekaru na shekaru to za ta rama ila Allah kaddara mata ta haihu da yawa a duniya ila ta shekaru goma sha tana haihuwa to ya za ta yi sai ta gama haihuwa sannan za ta zo ta rama waɗannan azumoman kaga ba zai yi ba to su ita ce malamai suka mata rangwame cewa za ta iya shayarwa ai ba a fito da wannan bayanin ne saboda yadda su ma suka fito da waccan tsiyar ta kin yin azumin amma akwai wannan bayanin akwai wannan bayanin malamai sun yi waɗanda suka shiga tsakiya suka ce irin wannan kes ɗin na wannan matar wadda ba ta da lokacin hutu to ita kam babu laifi za ta iya ciyarwa saboda ba lokacin da za ta rama azumi amma muna ƙara nanata mata su ji tsoron Allah kakku sa gegeduwa ku mai da addinin ku ya zama na wasa da sunan abin da Allah ya kaddara muku na ɗabi'a ku ce kuma za ku kora shari'a Allah babu ta'aruhi tsakanin ɗabi'a halitta Allah ce da kuma umarnin Allah shari'arsa Allah ya haɗa mana ya ce ala lahul khalqu wal amru ku saurara lahul khalqu halitta ta ce ɗabi'a kuma halittar Allah ce wal amru sannan da ba da umarni shi ma na Allah ne me ba da umarni shine shari'arsa ɗaukar ciki da haihuwa da shayarwa ɗabi'a ce da Allah ta'ala ya halicci mata a kai kuma yi musu hukunce-hukunce a kan wannan to akwai a cikin hukunce-hukuncen akwai azumi so daga a haɗa tsakanin ɗabi'a da shari'a a gudanar da su tare babu wani cin karo a tsakaninsu kuma Allah zai taimaki duk wadda ta ƙoƙarta ta ɗauki wannan ta ce za ta yi Allah zai taimake ta domin ya taimaki ‘yan baya magabata to me yasa waɗanda suka zo baya su kuma Allah ba zai taimake su ba akwai lokacin da Allah ya ce ba zai alkawari ba ne saboda saboda wasu mutane saboda zamanin su ya zo ƙarshe a sai dai in sun lalace in sun lalace suka kashan suka kashan gale suka zama wasu irin talasurai to shine sai su zama irin haka amma don Allah mata su rika azumi su rika azumi su daina mai da azumi ya koma ya zama wasa da za su rika kawai shi kenan rukunin musulunci ne shi ne rukuni na hudu daga cikin rukunan musulunci idan kika ɗauki cewa ke da kin ɗau ciki ba za ki azumi ba to yanzu kin rusa rukunin musulunci ɗaya kawai kin nuna ke ba ruwanki da shi hajji kuma baki taɓa yi ba kuma ba ki hangen hajji ba ki da kuɗi mijinki bai da kuɗi a cikin danginku ba ku da kuɗi ba wani mai kuɗin da zai biya miki aikin hajji kuma duk shekara hajjin nan ƙaruwa kuɗinsa yake yi ba ki da hajji kenan sai sallah sai sallah zakka ba ki da ko sisi wasu ma zakatul fitr ba sa iya yi tana gidan mijinta kila ba a taɓa mata zakatul fitr ba zai da shi so yake a kawo mishi shema saura ku kunne nawa suka rage mata saura biyu daga tauhidi kalmar shahada sai kuma sallah shi kenan ha ba malama ki ji tsoron Allah ki yi kokari ki hada da azumin nan mu ma shi muka hada da shi ya zama mana uku a to shi ke nan sai mutum ya musu ya kasassaɓa a ya kamata bawan Allah ya rika ji ni na taɓa rashin lafiya ban iya sujada ban iya ruku'u wallahi ranar da ne sujada ga Allah fashewa da kuka na yi ashe azaba nake ciki bayan azaba ciwo ashe ina cin azaba rashin ibada sujada zu goshinka ba za ka dunkusa kai wa Allah sujada ba shi kenan sai mutum ya dauko da yan sallah a kujeran nan duk irin su ne kaga mutum tumbar tumbar ya zo masallaci ya gugo masallaci da gudu ana zuwa kaza zai ga an sa mishi kujera ya zauna wallahi ku ji tsoron Allah ku daina ka hana wa kanka jin dadin bauta Allah sujada ha ba mala abinda mutum yake fatan ya mutu yana yi ya za ka ji daɗi a ranka a ce ka mutu kana sujada daidai lokacin da mutum ya sujada aka zara ran shi wani daɗi za ka za ka ji amma kawai shi sai mutane su zo suna sancewa daga daga ibadun ubangiji da fatawoyi waɗanda suke na tatabbu'in ruhasi ne ai shi yasa magabata suke cewa man tatabba'a rukhasal ulama ya halaka duk mutumin da shi rukhsa yake nema to to to sai ta malamai ina ne ina tafi taushi to sai ya halaka sai ya halaka ko me yasa suka hana talfiki me talfiki talfiq shine mutum yana mazhaba daya wanda suke mazhaba daya muqallidai sai kuma ya rika bi ya ga ina ne malam wane ya bada fatawa a can domin ya guje wa addini gabaki daya ya guje wa wannan abun gabaki daya kawai misali a wajen a wasu mazhabobin sadaki ba sharadi bane a wasu mazhabobin waliyi ba sharadi bane a wasu mazhabobin shaidu ba sharaɗi ba ne shi kenan sai mutum ya ga wace mazhabar ce ta ce shaidu ba sharaɗi ba ne na aure sai ce to ina tare da ita ana sai ya sake bi ya ce wace mazhabar ce ta ce sadaki ba sharaɗi ba ne na aure ko ba rukuni ba ne na aure sai ya ganta sai ce to nan ma ina tare da su ce ina ne aka ce waliyai ba sharaɗi waliyi ba sharaɗi ba ne na aure ba rukuni ba ne to ina tare da su ana kaga baki ɗaya ta da shari'a ta da auren musulunci kenan yanzu auren da zai ba na musulunci ba ne domin ba mazhaba da ta haɗa ukun nan ta ce dukkansu ba shari'i ba ne idan ba ta yadda da ɗaya ba to ta yadda da biyu kaga dai dole ana nan a kansu to amma shi mulattiqi a shari'ar musulunci a usulul fiqh shine mutumin da ke irin wannan talfiki ya bi can ya bi can sai ya haɗa shikenan da ƙarshe sai ya guje hukunci gabaki ɗaya